الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna bakwai ga watan safar shekara ta 1443 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da sha hudu ga watan tara shekara ta 2021 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin na littafin wiqayatul insan min aljinni wash shaitan na babban malami a sheik wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na biyar a cikin muqaddima ta at-tab'atul muqaddimatu at-tab'atil ashira da muke yi a jiya yan uwa idan ba a manta ba mun tsaya ne a daidai gabar da malam yake mana bayani game da qadiyatun hamma yace akwai wata ƙabiya mai mahimmanci shi ne kawo mana bayani na wasu daga cikin 'yan uwa da suke yawan tambaya game da menene hukuncin shaidani ko kuma aljani kada mu ce shaidani mu ce aljani ya taimaki mai magani da alkur'ani ba tare da ya sa masa sharaɗi ba shi ne malam ya ce baya halatta saboda ƙa'ida shi ne aljani baya yi wa ɗan adam ko mai magani wani abu majanan ma'ana free of charge dole sai ya kasance akwai muƙabili akwai abin da yake masa shi ma sannan ya taimake shi ban gishiri ba kamanda to shi ne mala ya ce ƙa'ida aljini yakan taimaki mai magani ne ta hanyoyi guda biyu hanya ta farko shi ne ta hanyar shiga jikin wani wanda ba shi ne mara lafiyar ba saboda haka sai bayani game da nau'in rashin lafiya da shi mara lafiyar yake ɗauke da ita ko kuma ya ƙoƙarin fitar da aljanin da ke jikin mara lafiyar a yadda yake a jikin wancan wanda shi ba shi ne mara lafiyar ba ko kuma hanya ta biyu kai tsaye su tsaye da wata kalmar da suka haɗu a kanta tsakanin shi aljani da mai magani ta yadda duk lokacin da mai magani yake buƙatar aljanin zai kirayi wannan aljanin da faɗau wannan kalmar to da zarar ya zo kuma sai ya shiga jikin mara lafiyar ya kokarin fitar da shi ko abin da ya kama da haka to a daidai nan muka tsaya malai ce wakil tattariqataini la tajuzu malai ce dukkanin waɗannan hanyoyi guda biyu ko shiga jikin mutum da bai ji ba bai gani ba ko kuma shiga jikin mara lafiyar dukkanin su hanyoyin guda biyu ba su halatta ba malai ce amma al'ula amma hanya ta farko la tajuzu li umurin bata halatta bane na ce bata halatta bane saboda al'amura guda saboda al'amura kamar haka na farko yahrumu talabbusil jinni bil insi malai ce haramun ne aljani ya shiga jikin mutum wa man thamma yahrimu samahu lahu bidhalika to daga haka ne kuma za mu fahimci haramcin a bawa aljanin dama ya shiga jikin wani shi haka kawai aljanin ya zo ya shiga jikin wani haramun ne addinin musulunci yana zalunci aljani ya shiga jikin ɗan adam wannan zalunci ne to daga nan kuma za mu fahimci cewa wani kuma daga cikin mutane ya ce ya ba wa aljani dama ya shiga jikin wane to wannan shi ma kuma haramun ne ina fata yan uwan fahimta sai malai ce fa in qala qa'ilun ai wani mai fada zai iya cewa wani mai fadi zai iya fadi ya ce lakinnal insiya rabin bidhalika ai shi mutumin da aka shiga jikinsa ai ya yarda shi ya yarda ya ce ya ba da kansa a shiga jikinsa don aiwa ɗan uwansa magani wani zai iya faɗin haka idan ka ce bai halatta ba to ba shi ne yadda ba sai malai ce fal jawabu amsar da zaka bashi shine hatta wa in kana rabiyan ko da muƙaddara shi ya yarda ya ce ya yarda aljanin ya shiga jikinsa don aiwa ɗan uwansa magani ta wannan hanyar ya ce wannan baya halatta fa innar rida la yahillu al-harama saboda ka'ida yardar masu yarda guda biyu baya halatta abin da yake na haramun idan Allah madaukakin sarki ya kaddara cewa abu kaza haramun ne babu kyau to ni da kai sai muka yarda akan cewa abin nan da Allah ya ce babu haramun ni na yarda kai ka yarda za mu aiwatar da shi wannan yardattawa da yardarka za su mai da abin halal ba za su mai da shi halal ba yana nan a matsayinsa na haram sai mali ya kawo misali ya ce falmurabiyani mutarabiyani war riba haramu masu cin riba guda biyu mutumin da ya ce zan baka bashi amma idan ka tashi dawo min da bashi na sai ka ɗora min kuɗin ruwa a kansa zan baka naira dubu biyar ƙarshen wata za ka bani dubu biyar da ɗari biyar kai da za ka karɓi bashin sai ka ce e na amince na yarda zan ɗora maka ɗari biyar ɗin nan wannan yardar da na yi wannan yardar da ya zai bashi da yardar da ya zai karɓa ya halatta waccan ribar da Allah ya haramta bai halatta ba ina fata an uwa an fahimta ko saboda haka wannan abin ko da akwai yarda a cikin sa haramun ne mala yace wazina wazzani wazzaniyatu mutarabiyani wazzina haramun haka nan galibi za ku ga tsakanin wanda zai zina namiji da macen da za a zina da ita ai ba ta ƙarfin tsiya yake zuwa ya zina da ita ba sai ta yarda shi ma ya yarda ba haka ba ne sai sun amince wasu ma soyayya ce tana son sa ne yana son ta sai ta kai su ji su saba Allah madaukakin sarki to ƴan uwa wannan yardar da namijin yayi da yardar da ita mace ta sai a ce tunda sun yarda ai kenan babu komai kamar yadda turawa suke yancin dan adam su abin da suke gani a matsayin laifi kawai shine ayi ayi raping ayi fyaɗe amma in namiji ce ya yadda matukar dai macen ta kai shekara goma sha takwas tana da yancin da ya ce ta yarda ta bada kanta shi ma ya yarda ita ma ta yarda to shi kenan ba su laifi ba a dokance su a can a wajensu amma abin da ake yake laifi a wajensu shine namiji ya mace fade ko kuma ya sadu da wacce take yar kasa da shekara goma sha takwas wannan shine laifi kun ji wani kafirci to ka'idar addinin musulunci shine ko da sun yarda gaba ɗaya mai sai ya sunan abin da suka yi azzina suna cikin azzaniyatu wazzani fajliduhuma kullu wahidin minhuma mi'ata jalda suna cikin waɗannan saboda haka yarda su ba ta halatta abin da yake na haramun malai ce abu na biyu قد يخبره الجني بأمور خلاف الواقع كأنه يقول كأن كأن يقول ما ليتي شي الجنن zai iya bashi labarin abin da yake sabanin hakika sabanin daidai idan ya shiga jikin wancan mutumin da yake gefe wanda ya bada kansa ya ce a shiga jikin nasa to zai iya bada labari ta bakinsa kuma ya kasance labarin sabanin gaskiya ne abin da ya faɗa ba daidai bane kamar zai iya cewa hadha bihi masu wa yakunu sihran yace wannan mara lafiyar abin da ke tattare da shi shine aljani ne ya shiga jikinsa kuma ba haka bane sihiri ne a jikinsa aw hadha bihi ainun wa yakunu massan ko kuma zai iya cewa wannan ai abin da ke tattare da shi a kambun baka ne wani mai kambun baka ne ya shafe shi ko abin da ya kama da haka kuma sai kasance ba haka bane abin da ke tattare da shi shine shafar aljanu wal kadhibu fil jinni kafiran jiddan malai ce ƙarya tana nan da yawa a cikin sha'anin aljanu kamar yadda na faɗa jiya Allah madaukakin sarki ma ya tabbatar da haka saboda ka amincewa da maganar aljani kai tsaye wannan ba daidai bane abu na uku malai ce hadhihi tariqatu ita in wani hanyar da wani zai bada kansa a shiga jikinsa dan aiwa dan uwansa magani taj'alu shakhsa za ta sanya shi wannan da aka shiga jikin nasa allazi dakhala fihi aljinni wanda aljanni ya shiga jikinsa urbatan lil masi ba'da zalika ya kasance wani doki mai dadin hawa a nan gaba ga wasu aljanin ma'ana aljanu za su yi saurin shiga jikinsa dan sun ga an gwada kuma an samu jini an yanka an samu jini tun daga wani aljini ya shiga jikinsa to wasu aljanin a nan gaba su ma za su iya kawo masa hari su shiga jikinsa amma da kana cikin zaman zaman ka babu wani aljani da taɓa kawo maka hari to kawai sai ka ba da kanka sai aljani ya shiga jikinka to yanzu wani aljani da yake gefe dama yana sha'awar ya shiga jikinka yanzu dama ce bai samu ba yanzu ga wani ya nuna masa hanya na fata an fahimta nan gaba da ya tashi kawai sai ya make kai shiga jikinka to bala yace saboda waɗannan dalilai wannan hanya ta farko bata halatta ba wa tariqatu thaniya mala yace ita ma hanya ta biyu la ta juzu aidan li umurin ita ma bata halatta ba saboda wasu al'amura kamar haka a na farko qad yakunu al-jinni kafiran shi aljanin zai iya kasancewa kafiri ne wanda zai iya taimakawa mai shi mai maganin zai iya kasancewa kafiri ne wa yadda il islama amma yayi da awar cewa shi musulmi ne ya yaudar mai maganin ya ce masa shi musulmi ne bayan kuma ba musulmi bane fatakun isti'anatu bi kafirin sai kasance shi mai maganin bai sani ba yana neman taimako da kafiri ne wanda ba daidai bane na biyu qad yattafiqu al-jinniyu al-musa'idu ma al-jinniyi sari'i ala ay yadhilla al-jinniyu sari' ma al-maridi za a iya samun yarjejeniya ko haɗin baki tsakanin aljanin da yake jikin mara lafiya da shi aljanin da yake taimakawa mai magani ala ayya zillal jinni usari'u ma almaridi akan shi aljanin da yake jikin mara lafiya wanda yake cutar da mara lafiyar asali za su yarjejeniya da shi aljanin da zai kawo taimako ya ce to karba da ni zan zauna a jikinsa ko kuma ya ce tun da kai kafi karfi na shi aljanin da zai taimakon ya ce tun da kafi karfi na to zan baka ka zauna a jikinsa walakin sai dai ya hadi'ul wada'a kai ya zillul mu'aliju annahu kharaja zaka dan sassauta zaka dan daga kafa kai kamar ka fita dan shi mai maganin ya dauka cewa baka jikinsa ina ba ta an fahimci wannan ma'ana za su iya hada baki kai kana ganin aljanu ne ka san abin da su tattauna tsakanin su baka sani ba to shi wannan aljanin da ka gayyato zai taimaka maka zai iya hada baki da na jikin mara lafiyar ce to kaga tun da dai abin da duk ɗaya ne to in za ka ban ni zauna a jikin mara lafiyar na amma zan dan daga masa kafa na dan wasu kwanaki dan bashi ya huta dan shi mai maganin da aka zo wajensa a matsayin wanda zaka taimaka masa kada kada kada ya ji kunya kada ka bashi kunya saboda ka sai dan daga masa kafa na yan wasu kwanaki in abin ya dan lafa kuma sai in dawo hakan zai faru malai ce wa hadha ya hadithu kafiran malam wahidi yace irin wannan kuma yana faruwa da yawa a bisa khibra madida da yake da ita game da harkar ba ana gogewa da gogayya da yadda harkar ya ce irin wannan abin da ya faɗa ba ya faɗe shi bane da ka yana faruwa da yawa hakan yakan faru abu na uku mala ce hina ma ya turku mu'aliju ilaja bil qur'ani a duk lokacin da shi mai magani ya bar magani da alqur'ani ya daina karanta ayoyin alqur'ani da addu'o'i ingantattu daga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mara lafiya dan ya samu waraka wa yasta'inu bil jinni ya koma neman taimako da aljanu dan su taimaka masa a fitar da aljani fa inna hadha yadullu to irin wannan hanyar tana nuni game da anna fiqatahu fi jadwal istishfa bil qur'ani qallat haƙiƙa amincin da yake da shi wajen tasirin magani da alƙur'ani wannan amincin nasa fa ya samu ƙaranci ya samu tawaya bal wa rubbama takunu qad adamat mala yace bar ma wani lokaci shi amincin ana rasa shi gaba daya abin nufi duk lokacin da mai magani da alqur'ani zai ce yanzu karatun ya daina karatu da ya daina karatun alqur'ani yanzu abin da yake yi shine me ya kirawo aljani ya taimaka masa wajen fitar da aljani yanzu karatun alqur'ani ma an daina to wannan sai ya nuna ashe amincin da yake da shi wajen tasirin alqur'ani da ayoyin Allah maɗaukakin sarki a karantawa mara lafiya ya samu lafiya wannan tasirin yayi me yayi rauni a cikin zuciyarsa wani lokaci ma sai ka samu tasirin gaba ɗaya babu shi yanzu abin da ya fi amincewa da shi shine me ya gayyato aljanni ya taya shi aiki ina alqur'ani shi an ajiye shi a gefe malai abu na hudu hab anna majmu'atan min almu'alijina yasta'inuna bil jinni fi ilajihim malai ce mu dauka cewa shine hab mu dauka cewa hakika wasu jama'a daga cikin masu magani da suke neman taimako da irin wannan aljanu wajen yin magani thumma arada ahadun ahadun nasi an yu'alija maridahu inda ahadihim sai wani mutum wanda shi bai taba zuwa wajen su ba yayi nufi ya kai mara lafiyansa dan ai masa magani da alqur'ani faman yakhtaru minhu faman yakhtaru minhu a cikin waɗannan masu maganin wa zai zaba ma'ana wani dan misali ne malin zai buga maka zai ɗan kawo maka wani abu ne wanda hakan zai iya faruwa don ya kusanto maka da nesa don ka fahimci illar abin yanzu misali sai ka kaddara masu neman taimako da aljanu ne sun kai mutum biyar ko shida wancan akwai aljanin da yake taimaka masa wajen fitar da aljanu wancan ma akwai wanda yake taimaka masa wancan ma akwai wanda yake taimaka masa to sai ga wani a gefe shi kuma dan uwansa ya kamu da rashin lafiya ta aljanu kuma to yanzu yana bukata ya dauke shi ya kai shi a masa magani to a cikin mutum biyar din can wa zai zaba shi ne simala ya ce saufa ya jilisu fi baitihi shi irin wannan mutumin da zai kai mara lafiyansa wajen masu magani zai zauna ne a gidansa za mu kaddara zai zauna a gidansa wa yas'alu anil mu'alijina sai ya tambaya game da masu maganin fa yuqalu lahu sai a ce masa zai ce ina da mara lafiya mai cutar aljanu da Allah wajen waye kamata na je to akwai wanda su kuma sun san waɗannan masu magani sai su ce masa la tazhab ila fulani to akwai dai wani kada ka je wajensa fa inna ma'ahu jinniyan saghiran la yakadi yubi akwai wani akwai wani yana aiki da aljanu wajen cire aljanu to amma shi aljanu da yake aiki da shi dan karami ne baya iya ba shi da tasiri baya iya taimakawa wajen cire aljanu da yake jikin da yake jikin mara lafiya da ake kai masa ina fata an fahimta ma'ana kamar gaya masa irin nau'ikan mutanen ake wa fulani shi kuma wane ma'ahu jinniyun shi kuma yana da aljani sai dai kuma da'ifun aljaninsa mai rauni ne yaflihu ahyanan wa la yaflihu ahyanan wani lokaci ya samu nasara wani lokaci kuma ya kasa samun nasara walakin fulanun walakin fulanan ma'ahu jinniyun qawiyyun fadhhab ilayhi sai a ce masa to amma akwai wani shi aljaninsa lalle mai karfi ne da wahala ya wani mai aljani magani bai cire aljanin ba saboda haka fadhhab ilai je ka gare shi to yanzu ku duba yadda ake karanta masa wani yana da aljani mai kaza wani yana da aljani kaza wani yana da aljani mai karfi yanzu gawa ake so a ratayar da zuciyarsa tasirin alkur'ani da ayar Allah ko kuma tasirin karfin aljanu ake so a rataya zuciyarsa akai ina fata an fahimta to abin da zai faru kenan shine mala yace fa bi ayi shay'in ta'allaqat qulubun nas yanzu irin wannan abin da me ake so zuciyar mutane ta rataye kenan hal ta'allaqat billahi alazim shin zuciyar mutane za ta rataye ne da Allah mai girma hal ta'allaqat bil qur'ani alkarim shin za ta rataye ne da alqur'ani mai girma la sai mala yace ba abin ba haka yake ba bal ta'allaqat bi ghairillahi abin da zai faru irin wannan yanayi shine zuciyar mutane za ta rataye ne da aljinu cewa bari in tafi wajen wani me yasa saboda yana da wani aljani mai girma da yake iya fitar da aljani ba yana da karatun alƙur'anin da yake karantawa aljani ya fita ba yana da mai aljani yanzu mutane sun dawo zuciyarsu kuma tana rataya ne da tasirin aljanu maimakon tasirin mai karatun alƙur'ani da addu'o'i ingantattu malai ce wa hadha huwa al-khatar al-azim irin wannan kuma shine hadari mai girman gaske wa sharrul mustatir da sharri mai yaduwa sharri mai tartsatsuwa a cikin al'umma allazi nuhadhiru minhu wanda muke gargadan mutane muke hana mutane kaiwa zuwa gare shi falyattaqillaha rajulun yakhafu rabbahu malai ce mutum yaji tsoron Allah ya kiyaye ubangijinsa wa yakhsha azabahu yaji tsoron azabar Allah madaukakin sarki wa yarju thawabahu yayi kwadayin samun ladan Allah madaukakin sarki ya kaucewa irin waɗancan abubuwan wanda za su iya kai shi zuwa ga tasirantuwa ko ta'allaquwa da wani Allah ba Allah maɗaukakin sarki ba malai ce wal khulasatu taƙaitaccen bayani game da waɗannan abubuwan da ya ambata anna zalika la yajuzu shikenan kawai gaba ɗaya wannan baya halatta ma'ana neman taimakon aljani wajen fitar da aljani dan uwansa wannan baya me baya halatta sai malai ce al umurul lati raja'atu anha fi hadhihi at-taba'a malai ce akwai al'amuran da na dawo daga rake su a wannan bugun littafin da aka yi akwai bugun littafin da aka yi na farko malam ya sanya wasu abubuwa da dama a cikin littafinsa to wannan bugun da za a yi na goma akwai abubuwan da ya cire ko ya yi gyara a kansu akwai fahimtar da yake da ita a da yanzu bincike na ilimi da faɗaɗuwarsa ya fahimci cewa waɗancan abubuwan da da yake tafiya a kansu yanzu kuskure ne yanzu kuma ya yi gyara to shine zai ɗan yi ishara zuwa gare su a nan wajen domin mai karatu ya ankara ko kuma wanda yake da tsohon bugu zai iya gani nasa akwai waɗancan abubuwa to yanzu idan ya gani anan sai san malam yayi gyara kenan shi ma sai ya gyara nasa amma a wannan bugun wanda yake bayani a kansa su gyararrakin dama ya riga ya yi su ya cire su daga littafin ma kafin a buga amma za ta iya a ce na kaɗa ne misali to za ka samu irin abubuwan a ciki malai ce inna na naqulu alqawla alyawma thumma narji'u anhu gadan yace mu a matsayin mu na mutane mukan iya faɗar magana yau dinnan gobe kuma sai mu dawo mu gyara mu ce abinda muka faɗa kuskure ne wannan shine duk mutumin da ba annabi ba wannan shine ɗabi'arsa in ba Allah madaukakin sarki wahayi yake maka ba to dole ne a matsayin ka na bincike na ilimi zaka ga wani abu yanzu ka tafi a kansa ko ma ka bada fatawa a kansa gobe kuma sai ka karanta abin da yake sabaninsa kuma sai ka ga na goban ya fi karfin hujja da dalili akan na yau din saboda ka sai ka dawo kai gyara haka al'amari ke tun daga sahabbai har zuwa yanzu in dai malamai ne ma abota ilimi masu rike da amanar ilimi abin da suke yi kenan ilimi baya karɓar jumuda baya karɓar daskara a ce kawai idan ka faɗa magana shi kenan kamar dutse ba haka ilimi yake ba malai ce fala yahillu li ahadin baya halatta ga wani ayya akhudha bi qawlina da ya ɗauki maganar mu ya amfani da ita malami alam dalilana matuƙar bai san dalilin ba wannan ai magana ce irin magana su imam maliko idan yan uwa za su iya tunawa irin wannan magana sak da malam ya ɗauko mun kawo ta a cikin muqaddimar sifatu salatin nabi ko da malam albani yake kawo mana maganganu abu hadifa imam malik imam shafi imam ahmad wanda dukkanin suke cewa bai halatta ga wani ya ɗauki maganar mu matuƙar bai san inda muka ɗauko dalilin ba to shine malam sai ya ɗauko maganar shi ma yake sawa wa kan min mas'alatin nawa ce da yawa daga cikin mas'aloli raja'atu an hafil hadith wal fiqh wanda na dawo daga rakiyarsu na yi gyara akan su na sauka daga ra'ayinsu fil hadisi a cikin abin da ya shafi hadisi saboda ko dai raunin hadisin ko bai inganta ba ko kuma hujjar da na kafa a kansa na gano ba ita ce hujjar da ya kamata a ce an yi dalili da ita ba wal fiqh da mas'aloli na fiqh wa ghairihima da wasunsu fa masalan ga wasu daga cikin malam zai ba mu misali yace qad kuntu aqulu bi dilalati al-iqtirani fil usuli da na kasance ina ba da ina ba da fatawa da akwai abin da ake ce masa dilalati al-iqtiran a cikin usulul fiqh yace da na kasance ina ba da fatawa da shi thumma raja'tu anha sannan daga baya kuma sai na dena na dawo daga rakiyar wancan dalalatul iqtiran din lamma tabayyana li intiqadha yayin da ya bayyana a gare ni yadda take warware juna saboda haka sai na yi gyara sai na ba da fatawa da ita menene dilalatul iqtirani yan uwa dilalatul iqtirani a gurguje abu ne da ya shafi usul fiqhi to amma dai zan dan fada ko da a gurguje ne saboda ɗaliban ilimi za su amfana kwarai da gaske shine abinda Allah madaukakin sarki ko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ambaci wasu abubuwa a cikin littafinsa ko a cikin hadisi a jere musamman ma idan an kawo su da wawul atafi da abu kaza da abu kaza da abu kaza a waje guda to can wani wajen kuma daban sai ambaci sai a dauki guda ɗaya sai a yi wani hukunci a kansa to wannan hukuncin da aka yi guda ɗaya sai malamai su ce dukkanin hukuncin ya shafi waɗanda me dalili saboda an gwama su an haɗa su a waje guda na san wannan tarifin ba zai bari mutane su fahimci abin yadda yake ba amma ga misali Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yi wallazi na amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ku duba da me ake da me aka hada su da wawul adafa ko hakika giya da caca a hakika giya da caca da gumaka da yin camfi da kibiyoyi sai Allah maɗaukakin sarki ce dukkanin su rijisu min amali shaytani dukkanin su gaba daya kazanta ne daga cikin aikin shaytani to a nan wajen sai wasu malamai suke kafa hujja da wannan ayar akan cewa giya najasa ce amma ta ma'ana ba ta zahiri ba abin nufi shine yanzu idan kowa ya san giya mai cece haramun ne ko to amma yanzu idan misali muƙaddara giya ta zuba maka a kan tufafinka ka yi alulakatan masallaci kawai sai giya ta zuba maka akan tufafi za ka iya zuwa ka yi sallah da giyan nan a tufafin ko kuma sai ka dole sai ka je ka wanke kaga idan ka ce dole sai ka je ka wanke kaga giya mai cece kenan najasa ce ko kuma yadda ka san fitsari idan ya taba jikinka ko mani ko mazi idan ya taba jikinka dole sai ka je ka wanke to ita ma haka take ne idan ka ce ba sai ka wanke ba kaga giya ba mai cece ba ba najasa ba ce to a nan wajen wanne ne daidai giya najasa ce ko ba najasa ba ce najasa ce to malamai sai suka ce ba najasa ba ce najasa ce amma ta ma'ana shi sa nace muku ta ma'ana ba in aka ce ta ma'ana shine a zahiri ita ba ba najasa bace ta hissi ce suka ce me yasa saboda mu kalli wannan ayar ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam mu kalli abubuwan guda guda uku da aka hada ta da shi yanzu gunki idan ka je ka taba jikin gunki ka shafa shi sai ka wanke hannunka an fahimta ba sai ka wanke hannunka ba yanzu caca idan mutum ya je ya caca ya rike kati ya lala kati idan zai sallah sai ya wanke hannunsa ina fata an fahimta yanzu kibiyoyi da suke yin camfi da su idan mutum ya je wannan aiki na camfi da su ko abin da ya kama da haka wannan kibiyoyin da mutum ya taba sai ya wanke hannunsa ba sai ya wanke hannunsa me dalili saboda asalin su ba najasa bane to sai suka ce tunda aka hada su da giya a waje guda bidilalatul iktirani zamu fahimci cewa ashe giya ita ma ba najasa bace idan ta taba jikinka Allah ya sa an fahimta Allah maɗaukakin sarki ce walkhaila wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina haka ne to sai imam malik ke cewa bidilalati liktirani za mu fahimci cewa ashe babu zakka a cikin doki me yasa ana yi kuna zakka ana yi kuna zakka yan uwa ba a yi ana yi wa alfadari zakka to saboda an gwa masu aka ce wal khayla wal bighala wal hamira to sai imam malik ya ce doki ma babu zakka a kansa ina fata an gane sannan a da wannan ayar da na kawo yanzu wasu daga cikin malaman da suke gani cewa cin naman doki haramun ne suka ce bi dalalatul iktirani ana cin naman jaki ana cin naman alfadari tunda ba a ci suka ce to naman doki ma haramun ne saboda Allah ya ce wal khayla wal bighala wal hamira bi dalalatul iktirani zan fahimci cewa naman doki shi ma menene haramun ne an gane to amma wannan kun san ko kuskure ne tunda hadisi ingantacce ya tabbata cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba da dama a ci doki haka ne to shine malam yace da yana ba da fatawa da dilalat al-iktirani a cikin abin da shafi mas'ala ta fiqh yace amma daga baya sai ya daina saboda ya fahimci cewa kuskuren al'amara idan ka ce zaka bada fatawa da dilalat al-iktirani zaka yi kuskure da yawa a cikin fatawoyinka yanzu ko da wannan da muka kawo na cewa cin naman doki haramun ne idan kai fatawa da shi akan haka to ka karyata hadisin annabi kenan sallallahu alaihi wasallam wanda kuma jumhurul ulama sun tafi akan cewa dilalati iktirani ba a hujja ita akan abin da ya shafi akan abin da ya shafi mas'ala ta fiqh wannan bayani ne dai dogo wanda insha Allah ta'ala ga ɗaliban ilimi idan suka koma littattafai na usul fiqh za su karu da dilalatul iktirani sosai da sosai akwai guraren da malamai suke gani cewa idan abin ya zo a tare ne a gwamai za a iya fatawa da shi za a iya ɗaukar hukuncin a haɗa su a yi fatawa da shi to amma dai wannan misali ne malam ya kawo mun dan faɗa ne dai saboda a amfana da shi Allah maɗaukakin sarki ya samu dace abu na biyu da mala yace yayi gyara akan su yace qad kuntu aqulu bi taharati jami'il julud bid dibagh yace da na kasance ina bada fatawar cewa dukkanin wata fata kowace irin fata ce ta dabba in dai aka riga aka jeme ta to ta tsarkaka da fatawar malam kenan yace taba'al lidh-dhahiriyya wa shaukani saboda na dauki fatawar malaman zahiriya da batawar imamu shaukani muhammad bin ali shaukani mai littafin nalil autar rahimahullahu ta'ala ala maɗaukin sarki musu rama malai ce sun maraja'atu anhu ila ƙauli shafi'i sannan sai na ajiye fatawar su shaukani da zahiriya sai na dawo zuwa kan fatawar su imamu shafi'i rahimahullahu ala maɗaukin sarki masa rahama bistithna il kalbi wal khinzir sai na ga banda fatar kare da fatar alade an fahimta su zahiriya suna gani cewa ko da fatar alade ce alhanzar kun san shi alhanzar saboda najisarsa an ka taba shi ma fa sai ka wanke hannu kare ma ka san in ya zo ya lallage a cikin kwanan ka sai ka yabe sai ka wanke shi sau bakwai na takwas din ka sa ƙasa ko na farkon ka sa ƙasa sai ka wanke shi dai sau takwas a ciki sai ka sa ƙasa a ciki saboda najisar su to su sai suka ce ko da kare ne in ka fede kare za ka iya ɗaukar fatar ka je me ta kai amfani da ita ka yi takalmi ka yi buzu ka yi sallah ka da sauransu hadda alhanzir imamu shafi ya ce ban da alhanzir saboda alhanzir da shi da kare asalin su najasa ne to shi isa mala ya ce lin najasati al'ainiya wa ghairiha min al'adilla saboda saboda najasa ta ainihi da suke da ita da wasu daga cikin dalilai da shi su imamu shafi isa kawo wa hadha marwin an ali bin abi talib wa ibn mas'ud radiyallahu anhuma wannan kuma shine ra'ayin da aka rawaito daga abdullahi dan mas'ud da sayyidina ali dan abi talib Allah kara musu yarda cewa fatar alade da fatar kare ba sa cikin idza dubighal ihabu faqad tahura wannan su ba su shiga cikin wannan umumin umumin hadisin ba abu na uku qad kuntu aqulu fi man tawadda'a faghsal rijlahu al-yumna malai ce da na kasance ina bada fatawa ga mutumin da ya yi alola sai ya wanke kafarsa ta dama sun malabisal kuffa sannan sai ya sanya kuffinsa a kafar daman sun malusra sannan kuma sai ya dawo ya wanke kafarsa ta hagu sun malabisahu sannan sai ya sanya ta hagun maimakon ya wanke kafafuwan nasa gaba ɗaya ko in ya gama alolar duka sannan sai ya ɗauki kuffin ya sa to amma wannan shi sai da ya fara wanke kafarsa da dama sai ya sanya kuffin sannan sai ya wanke ta hagun kuma sai ya ƙara sanya kuffin me hukuncin wannan shin sanya huffin yayi ko kuma bai ba to dama yana ba da fatawa akan cewa ya yi annahu ya juzu lahu ayyam sa alaiha ya halatta ya yi shafa a kansa idan ya tashi yin wata alular a gaba da fatawar da malam yake bayarwa kenan ta ba al shaykhul islam ibn taymiya ya bi fatawa ne ta malam shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah Allah ya masa rama thumma waqaftu ala riwayatin sahihatin yace kawai kuma sai na samu ta ruwaya ingantacciya inda ibn khuzaima a wajen ibn khuzaima a cikin littafin hadisin ibn khuzaima li hadisi safwan saboda hadisin safwan sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yake cewa idza nahnu adkhalnahuma ala tuhuri da yake bayani game da sanya kafafu a cikin huffi sai ce yayin da muka sanya kafafuwanmu ba kafa ɗaya sannan kafa ɗaya ba tare ake sa su ma'ana sai da aka wanke kafafuwan gaba ɗaya sannan aka ɗauki huffin aka sa to idan shafa ta tashi a gaba sai ka shafa amma an kasa su daban-daban ka sanya su a tare ka yi adakhalnahum ala tuhurin ba ka yi ba saboda haka bai ba malai ce sai dawo daga wancan fatawar faraja'atu ila qawli jumhuri sai na dawo zuwa ga fatawar jumhurin malamai ash-shafi'i wa malik wa ahmad wa ishaq waɗannan manya-manyan malamai wa ghairihim da wasu su rahimahullah rahimahumullah Allah madaukakin sarki musu rahama min ishtirati ghaslihima jami'an ta sharɗanta wanke kafafuwan gaba ɗaya kafin a sanya itimaman littuhuri qabla libsul khuffaini ta yadda dole sai an kammala tsarkin an kammala alwalar kafin a sanya huffin abu na hudu ma ya ce wa fi salati haka nan a cikin sha'anin sallah shi ma qad kuntu aqulu bi rukuniyati taslimati thaniya da na kasance ina yin fatawa akan cewa sallama ta bi rukuni ce idan na ce assalamu alaikum wa rahmatullahi hannun dama kafin da ce assalamu alaikum wa rahmatullahi hannun hagu sai wani abu ya jirma alwala ta kare to sallah ta ɓaci an fahimta ba fa fatawa nake bayarwa ba a abinda malam yake nufi kenan shi da fatawar da yake bayarwa sallama ta bi ma rukuni ce idan kai ta farko kafin kai ta bin alwalaka ta warware su sallaka ta lalace yace taba'an lil imam ahmad rahimahullahu ta'ala shi ma fatawar imam ahmad ya bi game da wannan abu thumma raja'atu an zalika ila sunniyatihi daga baya kuma sai na dawo na yi gyara zuwa sunnantuwar sallama ta bi maimakon farilla ma'ana da za ka zo ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah hannun damanka kawai sai alulaka ta kare sallah ta cika ko bata cika ba ta cika wannan kuma shine gaskiya shine fato da take ta ta daidai da malam sabanin ta yake bayarwa yace yanzu sai ya gyara saboda karatu da bincike ba adama waqaftu ala hadisi aisha bayan na samu hadisin da na aisha daga baya abu na biyar wa fir rada'i haka nan kuma akwai fatawar da nake bayarwa game da shayarwa shayarwa قد كنت أقول باشتراط اللقاء على الثدي الواحد yace da ina bada fatawa akan cewa dole kafin shayarwa ta haramta abinda nasaba take haramtawa ai kusan hadisin annabi da yake cewa shayarwa tana haramta abinda nasaba take haramtawa ko ai duk mun san wannan hadisin to sai malam yace da ina bada fatawa akan kafin shayarwa ta haramta abinda nasaba take haramtawa dole sai mutanen da za su haram da haramcin zai tabbata akan su su su biyun sun sha nono daya abin nufi dole sai wane ya sha nonon da wance ta sha kafin a ce haramun ne kama a ce kanwasa ce ko yayi sace ko ta sha ko su sha tare a shayar da su tare ko ta riga shi sha ko ya riga ta sha duk da me suka sha sun sha nono ɗaya an fahimta da fatawarsa kenan duk mutumin da ba su sha nono ɗaya ba to babu haramci a kansu za su yi auren juna da wannan shine fatawar da malamin ke tafiya akai wanda akwai wanda malaman da suke da wannan ra'ayi ثم رجعت إلى اعتبار لبن الفحل daga baya kuma sai na dawo ra'ayin malaman da suke kafa hujja da laban alfahal shine madaran namiji in aka ce alfahal anan wajen abin da ake nufi da shi namiji ma'ana madaran namiji wa in lam yaltaqiya ala fadlin wahidin ko da ba sa akan nono ɗaya ba wannan ita ma wata mas'ala ce mai faɗi ta fiqihu shine abin da malamai suke cewa mas'alatu labanil fahal mas'alan nonon namiji abin abu ne sananne kowa ya san cewa ai namiji ba shi da nonon da yake shayarwa to amma ta yaya za a yi mace ta samu nonon da ya ta shayar da ɗanta idan ba su da namiji ba ai sai an haihu ne nono yake zuwa ko to ya aka mace ta haihu ta hanyar me haɗuwarta da namiji to wannan namijin da ta haɗu da shi a matsayinsa na mijinta kaga yana da rabo a wannan nonon da take shayarwa saboda haka duk abin da ya haramta a kanta ya haramta a kansa baran kawo hadisin zai fito fili akwai hadisin da yake cikin sahihain hadisin da na'isha ta ce akwai wani mutum da yake da ake ce masa aflah ya zo ya nemi izini to yana so ya zo ya ganni mu gaisa da na'isha sai ta ga ita ba su da ba ta da wata alaka da shi ta ce gaskiya ba za ta ba shi dama ya shigo ba ya haƙuri ya ce aje a gaya mata shi ba kawunta bane shi ba kawunta bane ta ce ita dai ba ta yadda ba saboda abin da ya faru shine akwai abul uqais shi abul uqais din matar abul uqais ce ta shayar da nana aisha gane to kun ga shi abul uqais din ya zama mai kenan mahaifin wa nana aisha to shi kuma wannan kanin abul uqais din ne kanin wanda ya shayar da nana aisha ne sai yake gani ai tunda yayansa ya shayar da ita shi ma ya zama mai kenan kawunta ko baffanta ko to sai take gani ita ai ba shi ne ya shayar da ita ba ai matar dan uwansa ce ta shayar da ita ba ma dan uwan nasa bane ta shayar da ita saboda haka ba ce ba shi dama ya shigo ba sai da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo kotun koli kenan saboda haka sai ta bashi labari ga abin da ya faru sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce a'a kawunki ne mana ki bar shi ya shigo sannan sai ta bashi dama sai ya shigo an fahimta yanzu abul ukai wancan aflaha din nan ya zamto muharrami na nana isha nana isha nonon da ta sha shi wannan ya sha bai sha ba me ya haramta shi da labanul fahali Allah ya sa an fahimta shi ne labanul fahali din da ake nufi shi ne nonon namiji ma'ana duk abin da ya shafi wancan namijin wansa da kaninsa da 'ya'yansa ko da ba 'ya'yan matar da ta shayar da shi bane 'yan uwan nana isha ne ina fata an fahimta yanzu misali da zan baku shine ko da a gida ɗaya ai mahaifi zai je auro mata guda biyu zai auro mata guda biyu wannan ƴaƴanta daban wannan ƴaƴanta daban amma ƴaƴan nan menene menene ƴaƴan nan maharramai ne ba haka bane maharramai ne to kamar haka ne saboda haka daga baya da malam ya da malam ya ya ga waɗannan hadisai da waɗannan fatoyin sai ya canza sai ya dawo cewa shayarwa ko da ba a haɗa a nono ɗaya ba za ta iya me za ta iya haramta abinda nasaba take haramtawa mala ya ce abu na shida na ƙarshe wa fi muzara'a qad kuntu aqulu bi ishtirati an yakuna al-badru min rabbil ardi dun al-musta'jir da ina ba da fatawar akan cewa abin da ake cewa muzara'a a dole sai dole sai an sharɗanta cewa irin da za a yi shuka a gonar ya kasance na mai gonar ne asali dunal musta'jir ba wanda ya karɓi hayar gonar ba ثم رجعت إلى اعتبار ما اشترطاه sannan daga baya sai na dawo zuwa ga ayi la'akari da abin da su su su bin suka sharɗanta wa kansu abin da ake nufi da muzara'a shine ni ina da gona kai kuma kana so kai noma ni ba da ra'ayin nayi noma to sai ka zo ka same ni ka ce da Allah ina so kana so in baka gona ta kai noma sai in ce to ba matsala duk abin da ka noma a cikin gonan nan tawa za a kasa shi kashi uku ka ɗauka shi biyu ka ban kashi ɗaya an fahimta shine muzara'a kamar haya ce na baka amma ba kuɗi zaka bani me zaka bani wani abin da ya fito daga cikin amfanin gona shi zaka bani shi ake ce muzara'a to su akwai malaman da suke gani cewa idan aka yi wani yarjejeniya to wai dole irin da za a shuka a gonar shi asalin mai gonar ni ne zan ba da shi a shuka a gonar ba shi wanda ya karɓi hayar ba to sai malai ce daga baya sai ya fahimci fatawar wannan fatawar kuskure ce fatawar da take ta daidai shine abin da su su bin suka sharɗanta wa kansu me suka sharɗanta wa kansu shine kawai hayar gona kaɗai zan baka duk abin da zai a gonar kai ne kai za ka sai iri kai za ka yi barruwa kai za ka ɗauki ma'aikata kai za ka yi sassabe kai za ka yi kaza duk komai da komai kai za ka yi daidai abin da nake so tunda na baka gona ƙarshe kawai gaba da kashe ɗaya bisa uku ina ba ta an fahimta saboda haka abin da ka sharɗanta wa kanka shine to daga baya malam da ya fahimci kuskuren wancan fatawar da suke suke bayarwa na sharɗantawa cewa dole sai shi mai gonar ya bada kashi ya bada iri ya fahimci kuskurarsa sai ya dawo na abin da yake na daidai wanda kuma shine abin da yake ne daidai wa ghairi dalika da wasu waɗannan daga cikin fatoyi wanda da shi malam wahid ya kasance yana tafiya a kansu ko yana bada fatawa a kansu daga baya kuma ya gane kuskurensa ya zo canza to haka ilimi yake yan uwa kamar da kullun nake gaya mana haka ka'ida ta bincike take kullun ilimi ƙara faɗaɗa yake kullun fito da abubuwa yake idan abin da ka fahimta yanzu gobe idan karatun ka yi karatu kuma sai ka fahimci ba daidai ba abubuwa da nawa muke yi da yawa wanda ba daidai ba yanzu sai ga har yanzu kullun a cikin gyara muke kullun ɗalibai ne mu har yanzu a cikin gyara muke muna yin wasu abubuwan kawai sai mu karatu sai mu je sai ai mana karatu ko sai mu ga abin da muke kuskure ne sai mu zo mu gyara ina ba ta fahimta haka mutum zai ta hanyar mutu babu yadda zai mutum ya ce yayi ihata ga komai a ce ka ka kewaye shi kai komai ka sani babu wanda ya san babu wanda ya san nan da ba wahayi ake maka ba ilimin da kuma da fadi yana nan Allah madaukakin sarki aje shi a kirajen mutane da littattafai da sauran inda Allah madaukakin sarki ya taskance shi ina gani zamu dakata ana insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu karasa mukaddimar kuma mu shiga karatun littafi insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah ya fi mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله